بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da biyu ga watan rabiu sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hijiriya wanda ya dace da talatin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na ashirin da shida a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na Sheikh da'awat islamiyya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah idan yan uwa za su tuna muna tattaunawa ne akan wato shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sallar juma'a da kuma ranar juma'a yau za mu tashi akan wato gabar magana ta ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم في بني سالم بن عوف وصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي قبل تأسيس مسجده يشي صنع النبي صلى الله عليه وسلم سيغا شيا تفو مدينة إذا أنا مغانا أكن شيغو وانسا واتو garin Madina kafin ya fara sallar Juma'a a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taho ba Madina ya wuce ba قام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء يا زونا أقباء رانر لتنين درانر تلاتة لتنين تلاتة لارباء الحميس كوانا نوكينا لتنين تلاتة لارباء الحميس كوانا هدو يا أسسا مسوى النمى سلاتين قباء أم مسلاتين قباء ɗaya ne daga cikin manya-manyan masallacai a madina daga masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai shi kuma falalarsa shine sai da annabi ya fara yin sallah a cikin wannan masallaci sai da ya fara assasa shi kafin ya assasa masallacinsa na madina manzan allah da ya zo kafin ya shiga madina sai ya tsaya a nan aka zo wato aka yi tattarbansa masu kallonsa suka yi ta kallonsa kafin ya ƙarasa madina yana zama abin da ya fara yi sai asa masallaci kuma za mu karanta da ku yana shiga madinan ma abin da ya fara yi masallaci kenan masallaci shine ruhin da'awa masallaci shine ran al'umma masallaci a nan ne ake samun haɗuwar kan al'umma a anguwa dalilin masallaci za ka ga alhaji wani ya san alhaji wani amma inda ba dan dalilin masallaci ba kowa zai shigo gida ne tura get din sai shiga kawai bara a hadu ba za a zo a yi sahu da talaka da mai hali da mai sarauta in yana fitowa sallah da wanda yake ba shi da sarauta su haɗu a samu mai haɗuwar zuciya da haɗuwar kai a tsakaninsu kenan masallaci alheri ne a cikin al'umma kuma duk wanda Allah ya bashi dama ina ba ku shawara duk wanda Allah ya bashi dama to a inda yake yayi kokari ya zama akwai masallaci kusa da shi ko dai ya gina gida kusa da wani masallaci rayayyen masallaci ba ba abin nan ba yawa ko kuma in ya yi gidan ya yi ƙoƙari ya samar da masallaci ko a gidansa ko a unguwar advantage din ko amfanin shi ne kullum a rayuwarka in Allah ya sa da matukar kana gidan nan to kana da gurin sallah biyar kuma kana da garantin iyalinka za a kira sallah za su je masallaci ko ba su je ba dai sun ji an kira sallah lokacin sallah ya yi yaranka ƙanana za su saba suna shiga masallaci wata tarbiyya ne da wallahi da za ka kashe miliyan dubu ba lalle ne ka same ta ba dan akwai tarbiyyar da komin kudin ka yaran ka ba za su yi ba to kaga wannan ni'ima ce kwarai da gaske musamman ko masallaci wanda yake rayi masallaci da aka raya shi da ilimi aka raya shi da karatu aka tsabtace shi aka gyara shi ana sa masa turare dan manzon Allah ya bada umarni a tsabtace masallaci a yi mai a sa masa turare amara biha an tunazzafa wa tutayyaba haka annabi ya ce a tsarkake su a sa musu turare gurin yayi kyau mutane su ji daɗin zaman su ibada ba wai a zo a bar masallaci yana ɗoyi yana wari yadda mutane Allah Allah suke su ga masallaci sau ba su samun masallaci a kusa da kai alheri ne duk wanda kai zauna yana nesa da masallaci to akwai lada shi kuma na taku in yana fita sallah to sai dai kuma ba lalle bane iyalinsu su rinka zuwa akai akai so mutum ya makwacci masallaci abu ne mai kyau kada ka yi irin ta mutumin da ya je zai sayi gida har an yi ciniki ya ga gida ya burge shi ya masa sosai za a biya kuɗi sai ya koma ya daɗa zazzagayawa ashe bai bi ta wani layi ba a gefen gidan yana bi sai ya tarar da wani katon masallaci na ahlus sunna ya ji ana karatu sai ce ai ya fasa cinikin ai ya ce ai wannan masallacin ba zai bani sake ba yake ga dillalai ya ce ai bana kama gida ai bana sayan gida kusa da masallaci yi ya ce da kana bacci su zo su hana ka bacci a takura wa iyalinka kullum laspika kullum kina sallah ce a'a na kusan nesa wallahi haka ta sa malam ya fasa sayan wannan gidan ka duba Allah ya masa ni'ima ya bashi miliyoyin kuɗi da zai je sai gida amma yana baƙin cikin ya zauna kusa da masallaci daman ba zuwa masallacin ne a gaban shi ba to Allah kiyaye kun ji dai ya ku ahlus sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya taho zai shiga madina ya tsaya a kuba yayi branching ya assasa masallaci na Quba shi sa ya sunnanta cewa a cikinku duk wanda ya yi alwala a gidansa man ta tahara fi baitihi thumma ata masjida quba'in ya yi alwalarsa a gidansa ya je masallacin quba fa salla raka'ataini ya yi sallar raka'a biyu a wannan masallacin to za a rubuta masa ladan umara cikakkiya sun makara da yawan juma'aci sannan sai annabi ya fita ranar juma'a to bai karisa isa can masallacinsa ba a hanya juma'a ta riske shi la'alla bai fita da wuri ba a hanya juma'a ta riske shi a unguwar bani salim ibn auf a hanya malam sai ya tsaya annabi ya ce a tsaya a sallar juma'a so yana nan masallacin idan ka taho daga kuba za ka tafi wato masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam titi guda ɗaya ne kana barin masallacin kuba ba tafiya za ka yi nesa ba hannunka na dama yana nan wani masallaci babba an rubuta masjidin juma'a wannan shine masallacin da annabi ya fara yin sallar juma'a gurin da haka hanya ya tsaya suka yi wannan sallar juma'a a wurin da ake ce shi batun wadi qabla ta'sisi masjidihi kafin ya assasa masallacinsa kafin a sanya foundation din masallacinsa ibn isaq yake cewa wa kanat awwal khutbatin khatabaha fiha khatabaha فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن yace wa a'udhu billahi an aqula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul annahu qama fihim fahamida Allah wa athna alayhi thumma qala amma ba'du ayyuha an-nasu faqaddimu li anfusikum ta'alamu ta'alamunna wallahi la yus'aqanna ahadukum thumma la yad'anna ghanamahu laysa laha ra'in thumma la yaqulanna lahu rabbuh وليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولي فبلغك فبل فبلغك وأتيتك مالا وأفضلت عليك فيما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بالش- بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن إسحاق نيرويت ونم حديث شيوا wannan ita ce hudubar farko da annabi ya fara yi a wannan masallaci daga cikin abin da ya zo mun fi ma balagani daga abi salamatu bin abdurrahman ya ce kuma ina neman allah ya tsare ni in gaya muku abin da annabi bai faɗa ba in ce ya faɗa allah kiyaye mu da yawa annabi ƙarya ya ce ya tashi a cikinsu sahabbai ga abin da ya faɗa ka duba yadda ake kiyaye sunna hatta hudubar da ya yi hatta abin da ya arwaito saboda su suna kiyayewa suna haddacewa suna rubutawa yayi wa Allah godiya wa asna alaihi ya ba Allah jama'a Allah yana son godiya kuma Allah yana son yabo shi yafi kowa cancantar a gode masa shi yafi kowa cancantar a yaba wanda yake morewa addu'a shine mai yi wa Allah kirari ko da hausa ne ka rinka yi wa ubangiji kirari shimfiɗa ake in za a yi wa Allah addu'a sai a mai kirari yanzu ai dan adam in kana son abinsa ai ka iya dabara ka lallabe shi ka kalamance shi ka yi ta gaya masa abin da yake ne da wanda ba shi yake ba haka ne to Allah shi ya fi cancantan idan za ka kira shi ka yi taimai kirari duk kalmar da ka san za ka yi wa Ubangiji kirari ka yabe shi don ya baka abin da kake nema to ka yi wannan addini ne sunna ne kuma wannan addu'a tana gaggarin karbuwa sana'u Allah ya Allah mahalicci ya mai kowa da komai ya mamallakin duniya da lahira ya mahalicin annabawa da mala'iku ya mai iska ya mai ruwa ya mai sama ya mai ƙasa ya mai maza ya mai mata ya mai yara ya mai manya ya mai ƙanana ya mai masu mulki da talakawa dunasa ne duk abin da ka faɗa ba ka yi zari ba akan Allah ko mai ka sani duba ni'imomin da Allah ya maka kai akan ka ka ta faɗa ya wanda ya sai hana ya wanda ya sai bayar ya wanda ya halakar da wane da wane ya mai kaza ya mai ka yi ta zuba su sai ka ce ina neman dan rahamarka da jin kayinka da tausayinka da tallafinka da agajinka da rufe asirin bayinka ya Allah ka sanya ni cikin bayinka da ka rufa musu asiri a duniya Allah kada ka tozarta ni wala tukhzuni yawma yub'athun ka ji ba يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يا الله kada ka tozartar da ni ranar da za a tashi kiyama Allah kar ka sanya ni cikin tozartattu Allah kada ka sanya ni cikin wulakantattu lokacin hannunka yana sama kana kamar ga ka gashi Allah yana son wannan ka yabe shi ka faɗi alheri ka yi ta godiya na gode maka ka bani lafiya na gode maka ka da ni musulmi na gode maka ka bani ci na gode maka ka bani sha na gode maka ka bani wurin zama na gode maka ka bani jari na gode maka ka bani kaza na gode maka ka bani kaza ka hana wani kaza ka bani ka hana wani kaza ka bani ka hana wani kaza ka abubuwan da Allah ya maka wa yanta duniya mace Allah la tusuha ka ta faɗa ka ce kana gode masa ya Allah cikin waɗannan abubuwan da ka bani ba tare da ka tawaya ba ya ubangiji cikin wannan abun da ka bani ba tare da ka ragu ba ya ubangiji yanzu ma ina so ka bani ya Allah idan ka sa ni a cikin wuta me zaka karu da shi ya ubangiji idan ka bani aljanna me zaka ragu da shi kai ne wanda bayarwa baya rage ka hanawa kuma baya kara ka ina fatan kai mun arziki ka biya mu wannan bukatun tawa haba malam ka yanki dare mutane suna bacci daga kai sai Allah ko ka ɗauki azumi kana shan ruwa wallahi ka jina maka rantsuwa bi mashi'atillah duk abin da ka saka a gaba ka roƙa ka nace kana yi Allah zai biya maka shi yasa ka dage da yawaita roƙon aljanna idan yau bai ji ba gobe zai ji idan shekara biyu da kai duk kana ta roƙon aljanna aljanna bai amsa ma ba wataƙila yau ya amsa shi sa wallahi ko wato muna da kyakkyawan zato a wajen ubangijinmu insha Allah Allah bai zai wulakanta mu ba insha Allah Allah zai ba mu aljanna da yake ba bayansa idan har ya ba wa karuwa ya ba ta gidan aljanna da ta shayar da kare ruwa karuwa ya ba ta aljanna to yaya musulmi mai sallah yaya mai tauhidi yaya mai yi wa Allah da'a kare ne bai ke jin ishirwa duba ƙazantar kare ruwa kawai ta bashi a rijiya makwarwa guda aka ce shi dan aljanna ne Allah mun gode maka so ina yi muku albishir idan kuna yi wa Allah yabo kuna masa godiya in Allah ya so ya dan roƙe shi zai amsa muku Allahumma stajib du'a'ana Allah karba addu'ar mu yayi wa Allah yabo shi sa ɗabi'ar annabi ne ya gode wa Allah ya yabe shi yace bayan haka ya ko mutane faqaddimu li anfusikum ku gabatar da ayyuka na alkhairi makawukanku ina so da Allah mu rinka jin fashin bakin maganganun su rinka ratsa mu a cikin zukatanmu ku gabatar da ayyukan alkhairi makawukanku kamar ya ku gabatar da ayyukan alkhairi mai kawukanku ku yi ta aikin alkhairi a matsayin ajiya da shimfiɗa wanda in kun je a kiyama Allah maɗaukin sarki zai muku sakai ya baku gidan aljanna duk wanda ya zuba kuɗi a akawun ɗansa in ya zai zai yi withdrawal kuɗi fa zai samu insha Allah duk wanda bai tara ba ya zuba da zai je sau dubu kana zuwa sai su ce da kai koma babu kuɗi kar ka yadda ka je lahira baka da komai a cikin akawun ɗinka ku yawaita sallah ku yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ku yawaita zikiri ku yawaita karatun alkur'ani ku yawaita sadaka ku yawaita faɗin alheri shi ma lada ne kada ku yadda aikin alheri ya gajiyar da ku jiya kayi yau kayi gobe ma za ka yi jibi ma kuma za ka yi ba za kuma a daina yi ba in an daina to an mutu ne faqaddimu li anfusakum annabi ce ku sani ta'lamunna da nuna taukiri saƙaila ce lallai ku sani wallahi na rantse muku da Allah ina rantsuwa da Ubangiji za a kashe ɗayanku la yus a kanna a hadukum summa la yada anna ganamahu za a kashe ɗayanku ya mutu shine la yus a kanna الصعق ne فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا masha Allah lokacin zanam din shine dukiyarsu arzikinsu ya ce wallahi ɗayan ku za a kashe shi ya mutu ya tafi ya bar tumakinsa da dabbobinsa kamar ka ce yanzu wallahi za ka mutu ka tafi ka bar dalolinka da nerorinka da gidajen da ka tara da kamfanoninka da kadarorinka da motocinka da gonakinka da kaza-kaza ɗinka za ka mutu a ɗauke ka a kai ka kabari a binne ka kai kai kadai babu wannan dukiya da ka tara babu wannan gidaje da ka saya babu wannan motoci da kake hawa yau da gobe ya kai dan adam ka zama mai tunani ya kai dan adam ka zama mai hankali fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur kada rayuwar duniya ta rude ku daɗin duniya in ka same ta ka yi amfani da ita ta inda Allah ce ka yi amfani da ita kuɗi ne Allah ya baka yana so ka more ne ka more ka yi aikin Allah ka more kuɗinka ka ci abinci mai kyau ka ba da fi sabilillahi mai kyau ka gina makarantu masallaci ka taimaki danginka da yan uwanka wani biya masa haji wani biya mai umara wani biya mai kuɗin makaranta wani gina masa gina masa gida bai da gidan zama wani gina musu masallaci ba su da shi anguwansu wani gina musu makaranta ba su da wurin karatu wani ba shi jari bai da kaza mahaifiyarka taimaka mata ya mata kaza kafin ku rabu wani yi kaza ka gina gida mai kyau ka gyara shi ka rinka sallar dare a ciki iyalinka su rinka azumin nafila to ka more wa duniya ka ci abinci mai kyau lafiyayye duk da ka ji biribiri ka je a yanka maka nama mai kyau ka ci halal ne ka more kuɗinka fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith in ka ga yadi ya maka je ka ka daure ka saye shi mai kyau a ɗinka maka ka saka ka je masallaci sahun farko ka yi ta salati annabi kana zikiri zahaba alad dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim annabi ya ce gashi gashi gashi gashi suka sake dawowa suka ce ya rasulullahi mutanen nan sun mana wayo su sayidina usman sayidina abubakar ga dukiya ga ci gaba a wajen Allah suka je suka ga annabi yace kai zalika fadlullahi yutihi man yasha tabi wannan Allah ne Allah yake ba wanda ya ga dama kawai wannan wanda ya samu dukiya ya more mata kenan amma da yawa wallahi yanzu malam suna tara dukiyar Allah ba sa more mata malam kaga wani Allah ya mai rufin asiri in ka je kaga gidansa kaga yanda iyalin suke ciki sai ka tausaya mai amma matsayi yara an yi manyan manyan shi kansa a takure dan falonsa garami dan ba karmakalla ya takura bayan Allah ya yalwata mai kudin kuri yake ta tarawa ka fita ka je ka sha iska mana dama annabi ya faɗa ya ce jin daɗin duniya ba uku ne almar'atu salihah Allah ya baka mata saliha ba mai sa ciwon kai ba ta kwarai ana samunta da addu'a da sa ido da bi a hankali da nutsuwa wasu wallahi malam Allah ya ba su aljannar duniya a gidajensu wallahi matsala a gidansu ba santa ba sun samu mar'atu saliha abu na biyu almaskanul wasi'u ku je ku duba batar hadisin gida mai faɗi yalwatacce ba matsatse kuntatacce ba a mu a cikin gari muke wa mu tashi ba kaza ka ta zama ka ta zama a cikin gari ka ta zama kana son ka zauna a cikin gari saboda baka ba da zakka can kuwa in ka fita ka san za su je su haura ka ko shi yasa almaskanul wasai yalwataccen wuri ba kuntatacce ba ka takure kanka me yasa zaka takura Allah ya buɗa maka yace al-markabul hani lafiyayyen abun hawa lafiyayye ba kullun kana gareji ba tas dan babur ɗinka dukan farko ya ɗauka fur ta yi gaba amma Allah ya jarabe ka da wata roba roba tsohuwa kai ta bugawa kana fasa kafarka kai kai kai ka rasa sallar azhar ma ta dalilin ta ko mota ka zo kiki makocin ka yana je ta yanzu matsiyaci zai tura mai mota ba a san turin mota gudu ake yi ka shiga matsala ba ka da almarkabul hani amma duk wanda Allah ya hada mai wannan abubuwa guda uku ma ya samu kwanciyar hankali na duniya dai ina gaya muku wannan wallahi akwai wanda Allah ya ba su kuɗin ya ba su amma a wulakance suke ba za ka gani a jikinsa ba ba za ka gani a jikin 'ya'yansa ba kuma tsiyarsa ba wai tsoron Allah ne yasa ma yake hakan ba kar ka dauka tsabar takawa ne ba zuhudu bane ba wayo ne na masifa shi bai ci ba ba zai ba wani ya ci ba waɗannan sai dai aiwa yayansa murna kawai yana muku taru kwarai kuwa in ya gama su ɗauka su ci su more halak malak so duk wanda ya samu dan abin nan ya ce more ina daɗa gaya muku ina maimaita muku ko dan albashi kake yi kar ka yadda ka cuci kanka wai baka da aure kaza kaza kullum kana fama da shinkafa da wake a bakin titi dan da kai albashi tafi abbatuwa ka je da yamma nama ya fi arha yamma haka masu kuɗi duk da sassafe suke siya ka je ka yanki wani rabin teburi haka ka ce nan nawa ne ka ce a fafasa ma a abin nan ka je kai wa matar yayanka eh ka ce ki bararra ka min shi da Allah ki gyara min shi ina da baki ne kana da baki mana wallahi kuwa a zuba ma a kwano ka ce kuɗin da ya bi kaɗan ba da yawa ba kuma sauran ka shiga ɗakinka bayan isha'i ka dawo kun yi sallama da abokanai ka ce Allah tashe mu ka zuba kayanka da biredin ka lafiyayye irin na ɗari uku ɗin nan wallahi malam kana ci kana dandana ka ci ka more ka yi gyatsa ka yi gumi da ruwanka mai kyau a gefu ka sha ka ce alhamdulillah harbe uku tana yi kuma ka tashi kai alwala a yi ta bugawa wallahi malam za ka yi rayuwa mai daɗi tun da ka kula da Allah Allah zai kula da kai ba ka zauna kana abin nan ko tsire mai lafiya ka samu abin nan musamman marasa aure don ku ne kuke cikin wahala wallahi yawwa tsiranka mai lafiya duk inda ka wari dubu ɗaya a garin nan za ka ci tsire mai kyau kai kaddara ma ka ci dubu biyu a yanka ma da dumudumin sa ka hada shi da biredin sa ka tafi ka je ka shiga ɗakin ka tura kofar ka gyara lafiya lau za ka san kana rayuwa ka cikin nutsuwa a ce kana jiran wai nama daga layya sai layya Allah ya sauke to amma ku sani fa duk wannan za ku mutu ku bar shi za ku tafi ku bar shi shi yasa nake ce ma din ka more dan kafin ka tafi ka bar shi din ka more qul man harrama zinata Allah التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق التي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا كاذبا ويهنا كليا زينة الله التي أخرج لعباده وند الله يفتر وباينسا ويهنا ويهرمتا وي أجيها مسجي والطيبات من الرزق da tsarkaka daɗaɗa dukiya ta halal waye hana ka cika more ka saka ka gina waye hana Allah ya ce kai na wannan na masu imani ne mafa qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya na waɗanda suka yi imani ne a wannan rayuwar ta duniya su shakata su more ga sallah ga karatu ga zikiri haka ake so wata rana aka kawo manzon Allah nama ya samu cinya haka gasasshiya malami ya daga ta da tsokata da abin da ya sa ya yage ta ya ci tukuna ce ana sayyidu wala da adam yawmal qiyamati wala fakara ni ne shugaban dan adam gaba ɗaya ran tashi a kiyama jama'a ba alfahari nake ba Allah mana kuwa za ku tafi ku basu laisa laha ra'in ko mai kiwo babu sannan ubangijin ɗaya daga cikin ku zai gaya masa ma'ana Allah ku zai gaya muku walaysa bainahu wa bainahu turjuman babu dan tafinta a tsakaninka da Allah kai da shi zaka yi magana wala hajibun yahjibuhu dunahu babu wani shamaki da zai shiga tsakaninka da Allah alami a cika rasuli kai annabi na bai zo maka ba ka ji daraja annabi sallallahu alaihi wasallama abinda za a fara tambaya ka kenan alami a cika rasuli bai isan maka ba fa ballagaka ya isan maka da sakona wa ataituka malan ka ji zancen nawa ko ban baka dukiya ba me kai da dukiyarka ka tara ko ka binne ko kana ta siya duk inda aka tada gida za a ce sai a ce alhaji akwai wani gidan siyar a ka mana shi a ka mana shi nawa yake miliyan nawa suka ce ku je ku ce su rage za mu siya aikin ka kenan ana magana da wani an ce za a sai wani guri a gurinsa za a yi masallaci za a yi makaranta yana ba da labari yana cewa yana cewa ka ga malam in za ku siya miliyan ka za ku siya in ba za ku siya ba kule abina in zauna in jira wannan gurin makogoron kuɗi ne miliyoyi ke ɓaro min duk shekara sai in kule in siya in kule in siya ina da wurare na ababe na in siya in kukule in zauna in yi kwanciya ta a gida wataƙila ba kai za ka more kuɗin ba wallahi wataƙila mijin matarka ne zai cinye wannan kangwa wallahi yau nawa suka ci sai na tausaya masa na ce tab Allahu akbar wannan kuma masallaci ne wayan neman alfarma za a yi masallaci za a yi makaranta a madalla aikin Allah ai ana sa aikin Allah ai kwarai da gaske ana sa aikin Allah ko ku sai haka za ku in kule kayana zai kule kayansa kango ne wai yana mai makogoron kuɗi ne wani zai zo ya ƙara mai miliyan kaza ba na baka dukiya ba ban fifita ka ba to fa ma qaddamta li nafsika ban baka falala ba wa afdaltu alayka fa ma qaddamta li nafsika me ka gabatar wa kan kanka manzo Allah ce fa la yanzuranna yaminan wa shimala ranar tashi alkiyama mutum zai duba dama ya duba hagu yaminan wa shimala fala yara shay'an ba zai ga komai ba dan ku bai aikata komai ba a nan duniyar shi yasa dazu ya tambaya me ka gabatar wa kanka shi ne mata shi yake yana sallah da daddare ba shi Allah ya jarabe shi marubuci ne bai iya sadaka ba iyayen nasa yana rayu da su bai musu hidima da zai samu aljanna ba babu wani abin da yi sallar ma yana yin ta cikin jahilci bai iya ta wata ma Allah baya karba ba na fila duk wani abin da ka sani ana yi na tanadi shi baya yi fala yanzuranna yaminan wa shimalan fala yara shay'an wanda Allah ce to thumma la yanzuranna qaddamahu fala yara ghayra jahannam yana duba gabansa ba abin ta zai gani sai wutar jahannama فمن استطاع أن يقي وجهه من النار أتشكنكو duk wanda ya ga zai iya kare kansa daga wuta walau bi shiqqi tamratin koda da tsagi ne na dabino ya dauka ya bawa wani a sunan sadaka duba tsagin dabino kawai ka dauka ka ba wani sunan sadaka ballantana a ce kafi karfin tsagin dabino kafi karfin buhun shinkafa kafi karfin buhun gero kafi karfin buhun dawa kafi karfin dubu ashirin kafi karfin dubu kaza ka yi ƙoƙari ka ceci ka fanci kanka daga wutar jahannama da yin sadaka da taimakon wani koda da tsakin dabino ne in za ka iya dan iyawa ne wani yana da shi amma wallahi bai zai iya ba babu imani ya yi din wa man lam yajid fa bi kalimatin tayyibatin wanda bai samu dama ba to dan Allah ya faɗi magana mai kyau shine da zai ce muku faɗin maganganu masu kyau ka gaya wa ɗan uwanka magana mai kyau shi ma sadaka ne wani ka Allah ma albarka wani wallahi ina jin daɗin rayuwa da kai wani ina ƙaunarka saboda Allah saboda kana son Allah ko ko kaga ƴaƴansa ka ce Allah ya muku albarka yaran nan Allah ya muku albarka kalima tayyiba uban zai ji daɗi wani Allah sa ka gama da duniya lafiya wani Allah ce muke ka dan uwanka ne kana gaya mai kalma mai daɗi ko baya nan ka je kai ta yabansa ka faɗi alheri a kan shi a je a gaya masa ya ji ka faɗa kalima tayyiba za ka samu lada amma yau wannan kalma mai kyau ɗin ma ta gagare mu ba ma iya faɗa junanmu mu dan abu kaɗan zai shiga tsakaninka da dan uwanka in ya rinka yaga ka wallahi yanzu jira ake kai mutum ya maka wani abu ka ci mutuncinsa kawai dan uwanka kuma ba da ya samu dama zai maka kasha kasha kuma wallahi wanda baka tsammanin zai maka in ya tsaya ya tafka ma wani abu wallahi ba za ka iya bacci ba dole sai dai ka ba zuciyarka hakuri ka ce ka lalle rayuwa ta zama abin tsoro ba ma yi wa junanmu uzuri ka koyi kalima tayyiba ka koyi kalima tayyiba ka haɗu da mutum ka ganshi ka ce wani wallahi ina ƙaunar ka saboda Allah Allah ya sani ina ƙaunar ka saboda Allah zai ji daɗi kuma daga nan ya rubuta ka a littafinsa cewa kai kana cikin masoyansa kuma ba zai taɓa ƙaunar makaruhi a kanka ba amma yau halinmu in ɗan uwanka ya samu alheri ko ya canja mota ko ya gina gida ko wani ya masa wani isani ko aka yi mai wani taimako ko ya samu wani babban aiki ko ya samu kaza kai za ka je a cikin abokanai a dandali kana sukan wannan abu kuma daga fuska in ka haɗu da ɗan uwanka daga fuska in alheri ya same ka daga fuskarsa za ka gane baya son wani abu mai kokari shine zai bude maka kuriya a ce kaza kaza a ce haka yi faru Allah ya taimaka kaga a dole yake dariyar dariyar ta haƙori ce kawai ba ta zuciya ba ce ko a kawai kai wa mutum laifi sai ya rike kai ta fushi da kai ta fushi da kai baya ya manta shi din yana yi wa Allah laifi Allah yana yi mai afuwa baya fushi da shi shi bai iya yafiya ba bai iya yafiya ba to haka abubuwan suke faruwa bayan da za mu yi matar kama da kake zaune da ita matar ka da ka ciyar da ita da safe da rana da komai nata naka ne ta taimakon Allah ruwan da ta sha kai ka kawo ta sha dan kwalin jikinta na komai nata man shafawan ta naka ne menene kaza wai in ka bata mata wallahi wata malam wai sai ta ja malai rabu da shi zan yi maganin sai na ɗebi sati biyu ba na kula shi wallahi matarka sai ce ta fushi da kai ka yi ta sallama ba za ta amsa ba ya ce malam na rasa yadda zan yi da ita fushi ne da ita fushi ne da ita na gaya mata fushin nan ba kyau sai ta ce ka gaya masa ya daina sa ni abin da zan yi fushin haƙuri bai yake wata in dai an min abin da zan yi fushi sai na yi fushin za ki fushi ranar da kika ji tukunya a kan kina kwance tukunna a kabari ba sai ki fushi ki ci gaba da yin fushi a lokacin ne za ki ga abin da kike so ba shi kika samu ba abin da nake so na kai ku gare shi mu koyi alkalimatu tayyiba mu rinka ga ƴaƴan mu ko ɗanka ne kamar albishir mai kyau sai ka je yana jin daɗi ballan ta abokin zama mutum zai duba ba zai ga komai sai jahannama ba abin da zai gani sai jahannama fa inna biha تجزى الحسنة بعشر أمثالها الكلمة الطيبة أن عند إتا الله يكي ساكيا كيكاوا أيكي قداد إذا أنك ما قوم إلى سبعمائة ضيف أزوا قريبا كوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة هدبر شكرا وقوموا إلى صلاتكم mu yanzu in yanzu zaka yi wannan ai wani yana kyankyadi ma bai ma gama farkawa ba kafin ka gama bai zai gane ba wani sai ka mai dalla dalla filla filla sai ka buga masa misali kamar ka shiga cikin gidansa lokacin zai faɗa kai da shi ake a nan na so gane cewa kalmomin manzon Allah suna da albarka kaɗan ne amma suna da ma'anoni a wata riwayar wannan riwayar malaman hadisi sun ce za'ifiyar riwaya ce ibn ishaq ya rawaito kamar yadda ya cikin siyar sirar nabawi na ibn hisham amma bai kawo isnadi ingantacce ba ga wata riwayar ita ma da malamai suka ruwaito daga ibn ishaq din summa qataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan ukhra a wani lokacin yace innal hamdalillahi ahmadu wasta'inu kun ga bambancin wancan da wannan ko إن الحمد لله أحمده وأستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا godiya tabbata ga Allah shi kadai ina gode masa ina neman taimakon sa ina neman Allah ya tsare ni daga sharrurrukan kawo kanmu na'am muna da sharrurruka a kawo kanmu shine na muku bayani yanzu Allah ka kiyaye mu sharrurrukan kawo kanmu da munanan ayyukan mu muna da munanan ayyuka man yadi Allah fala mudilla lah duk wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya isa ya batar da shi shakurmin ka albishirin ka in dai Allah baka shirya duk yanda suke so ka bata wallahi baka bata ba daram da kam zaka rayu lami lafiya ko ba sa saka kuma zaka mutu ka shiga aljanna man yadi Allah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wanda kuma duk Allah ya batar da shi ko dan gidan annabi ne in dai Allah ya batar da shi to ba wanda ya isa shirya da shi kuwa ko da yana da alaƙa da mala'iku wala ba shi da shi ba wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ina shaida babu an bauta da cancanta sai Allah shi shi kare wahdahu la sharika lahu sunna annabi in yazo yana yin hudu ba duk inda ya kira la ilaha illallah yakan daga hannunsa ya daga yatsarsa wahdahu shi shi kare la sharika lahu التعليم بالفعل kenan باي da abokin tarayya inna sanal hadisi kitabullah mafi kyawun zance littafin Allah ne kaji babu wata magana ta alqur'ani so ku rinka karanta qur'ani ku haddace qur'ani ku yi aiki da qur'ani ku rinka sanin ma'anonin qur'ani babu magana da tafi kyau a duniya irin ta alqur'ani duk inda mutum ya kai da fasaha da basira in zai yi bayani wallahi sai ya kwafsa in dai bai tuntuɓi qur'ani ba in bai samu saitin qur'ani ba kada aflaha man zayyanahu Allah fi qalbihi wa adkhalahu fil islam ba'da al-kufri ya rabauta wanda Allah ya masa kwalliya a cikin zuciyarsa na akwai wanda Allah yake masa ado a cikin zukatansu da imani da yadda da Allah ya rabauta wanda Allah ya shigar da shi cikin musulunci bayan kafirci faktarahu ala ma siwahu min ahadithin nas ya zaba alqur'ani ya zaba musulunci ya fifita shi akan wani zance wanda ba shi ba cikin maganganun mutane innahu ahsanul hadith wa ablaghu alqur'ani shine mafi kyawun zance kuma shine fi kowanne balaga da isar da biyan bukata أحسن الحديث وأبلغه يا كومتاني أحب ما أحب الله كسو أبند الله يكيسو كسو دق أبند الله يكيسو أي كسو شي يا كوباين الله من كل قلوبكم daga dukkan dukkan zuciyarku kada rabi ne yake so rabi baya so wala tamallu kalam Allah wa dhikra kada ku taba yadda ku kosa tamallu ku kosa da zancen Allah da ambatan Allah kada ka yadda ka kosa da Qur'ani kada ka yadda ka kosa da yin zikiri ka ce kai na gaji na daina kaka yadda la tamallu kalam Allah wa dhikrihi ta inda ka samu dama yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallam duk inda ka samu dama ka yi ta istighfari duk inda ka samu dama ka ɗauki ƙur'ani ka ta karantawa ka kai ta ka gaji kamar yadda baka gajiya da tara dukiya a buɗe akawun sai ta shigowa baka gajiya la tamallu kalam Allah wa zikra kada ku yadda ku bari zukatanku su ƙeƙashe da barin alƙur'ani wala taqsu anhu qulubukum kada ku yarda zuciyarku ta ƙiƙashe kasawa فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي ku sani cewa cikin duk abin da Allah ya halitta na halittarsa yana zaben wani abu yana keɓantar kansa da shi alƙur'ani zaben Allah ne a cikin maganganun su ya zaɓi alƙur'ani a cikin halittun su ya zaɓi manzan Allah قد سماه الله خيرته من الأعمال Allah ya ambace shi shine mafi alkhairi a cikin ayyuka wa mustafahu min al-ibad shine zababban sa a cikin bayi wa salihu min al-hadith kuma shine kyakkyawan zance ya fi komai kyau wa min kulli ma utiya an-nasu min al-halal wal haram ya fi duk wani abun da ka sani an ba wa mutane na alhalal ko haram fa'budullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku shirka da shi da komai kar ku hada Allah da wani wattaquhu haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah hakikanin ji tsoron sa wasdqullah ku gaskata Allah ku yi wa Allah gaskiya kuma ku gaskata shi akan abin da ya gaya muku ku yadda gaskiya ne ku kuma in za ku yi masa mu'amala ku yi masa mu'amala ta ne ta gaskiya usduqullah usduqillah usduqullah ko usduqillah yasduquk ka gaskata Allah Allah zai gaskata ka wallahi Allah baya son ƙarya baya son bawansa maƙaryaci baya son mu'amala na ƙarya kamar yadda baya so in ya faɗi abu a ƙarya tashi shi kuma kafirai sun zama kafirai ne dan sun ƙaryata Allah wannan ƙaryata Allah ya sa Allah ya sa su a wuta so ku yi wa kanku training da tarbiyyar yin gaskiya ku koya wa 'ya'yanku faɗar gaskiya da zarar yaronka ya tashi kaga yana maka ƙarya ko mun karancinsa ko ɗan shekara nawa ne ka ce masa kai kai kai kai ba a mun karya a gidan nan baba ba ya son karya duk abin da za ka yi ko mai kai ka gaya mun gaskiya sai na fi maka afuwa akan kaman karya in ku ka bari ɗanka ya tashi ya gina da karya zai baka wahala wallahi ka gina shi akan cewa duk abin da ya yi maka ko kai masa ya gaya maka gaskiya واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم dangane da abin da kuke faɗa daga bakunanku sannan kuma da abin da kuke so bi ruhin lahi bainakum inna allaha yaghdabu Allah yana yin fushi an yun kasa ahaduhu a warware masa alkawari ma'ana ku kiyaye alkawari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yi sallama ya ce wa kumu ila salatikum faslun fi ta'zim yawmil juma'a wannan fasali ne da yake magana akan jama'a ku girmama ranar juma'a duk wannan gara basa duk wannan bargo na karatu da muke sha duk akan juma'a ne imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace wa kana min hadi ta'zim yawm al-jum'ati wa tashrif yana cikin shiriyar annabi da kansa yana girmama juma'a ku girmama juma'a ku karamta juma'a ku fifita juma'a akan dukkan wasu kwanaki naku wa takhsisihi bi khasa'isa yana daga cikin girmama juma'a da Allah ya yi kuma yana daga cikin girmama juma'a da manzon Allah ya yi ya keɓance wannan juma'a da wasu abubuwa keɓantattu wanda saboda juma'a aka yi su ga sunan minha أنه يقرأ في فجره بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان الإنسان فإنهما تضمنتا تضمنتا ما كان وما يكون في يومهما yana cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a da asubahi yana karanta wasu surori guda biyu suratu as-sajda alif lam mim tanzil da kuma hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura me yasa annabi yake karanta su a ranar juma'a kawai saboda waɗannan surori guda biyu in kun duba ma'anarsu da abin da ke cikinsu suna kunshe da abin da ya kasance a duniya da abin da zai kasance fi yaumiha a wannan rana ta juma'a ne me zai kasance fi yaumiha shine tashin kiyama dan mun karanta da ku a wannan ranar ne Allah zai tashi alkiyama to shi yasa annabi kullun da asubahi in yazo sai tunatar da mutane bayanin alkiyama um, an ce suratul sajda akwai sujada a cikin ta to amma akwai wani kuskuren fahimta da mutane suka yi kamar da ibn al-qayyim yake bayani yace da yawa waɗanda ba su da ilimi sun ɗauka cewa wannan sura an keɓance ta da karanta ta ranar juma'a saboda akwai wata sujjada a cikin wannan sallah ta asubahin juma'a sai suke cewa ai asubahin juma'a sujjadodinta sun fi ma'ana tana da ƙarin sujjada guda ɗaya kun fahimci wannan wai wai ana karanta wannan suran ne don a ƙara wata sujjada a cikin sujjadodin da ake yi a cikin sallar asubahin a ranar shi yasa ma suke cire ita sajadatul jumu'a sajadatu aljumu'a wai idan ɗayan su bai karanta wannan sura ba to lalle ne sai ya karanto wata surar da take akwai sujada ciki yanzu anan ba an ce mu rinka karanta alif lam mim tanzil as-sajda ba to wasu ce suke mummunan fahimta sujjadar ake nufata kawai ba sakon da ke cikin surar ce ake nufata ba mana ita ita sujjada mana ita asubahin ranar juma'a ana ƙara mata sujjada guda ɗaya wacce sujjada ne sujjada da ke cikin wannan surar su sujjada ɗin so sai suka lazumta wa mutum idan har ya zo in dai bai karanta suratu sajda ba to kulalle ne in nemo wata sura mai sujida din ya sa ta a wannan asubahin wannan rana din kenan ko bai karanta suratu sajda ba to ya nemo wata sura wacce take akwai sujida sai ya karanta zaka ji wasu na yi a wasu masallatai wanda wannan kuskure ne wannan ta sa ma dan ma kada mutane su ginu akan wannan wasu daga cikin malamai suka ce kar ma a dawwama kada liman kullum juma'a ya karanta wannan suratul sajda da halata ala insani din dan kada jahilai su dauka haka din ne akwai magana karin sujada din ko kuma idan mutum ya karanta ta yayi sunna din kada yayi sujada dan ba dole bane yin sujada in ka karanta sura mai yin sujada ba dole bane ba kada a bar mutane su ginu akan wanda akan jahilci shekul islam ibn taimiyya yana cewa innama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hatayn suratayn fi fajr al-jum'a li'annahuma tadammanata ma kana wa yakunu fi yawmiha kawai abin da yasa annabi ya lazimci karanta suratul sajda da halata alal insani a asubahin ranar juma'a saboda surorin suna yin bayanin abin da ke cikin kiyama ko abin da yake faruwa ko ya faru a duniya a rayuwa kafin a mutu da kuma in an mutu za a tashi alkiyama yace in baka gane ba ga samari din surorin fa innahuma ishtamalata ala khalqi adam akwai bayanin halittar annabi adam ba lokaci da sai mu ta kawo misalai a ciki amma ka koma zaka tarar da bayani akan zikirul ma'ad ambatan tashin alkiyama da tashin mutane daga kabarinsu hashrul ibad yace wa dalika yakunu yawmul juma'a wannan tashin mutane da hura kaho da mutuwa gaba daya ranar juma'a za a yi wa kana fi qira'atihi ma fi hadha al-yawmi tazkiran lil umma karanta waɗannan surori a asubahin ranar juma'a akwai tunatar da al'umma dangane da cewa fa ku sani yau juma'a ne a iya ta iya yiwa ba za a je asabar ba wasajadatu ja'at taba'an laysat maqsuda sujjadar da take cikin suratul sajada ita kawai ta zo ne bi ne take taban ba sujjadar ake nufi ba karatun suratul sajada a ranar asubahin juma'a ba sujjada ake nufi ba ballantana ma mai sallah hatta yaqsid al-musalli qira'ataha haythu ittafaqat wai mutum mai sallah ya ce bari ya karanta sura mai sujjada ko suratul sajada ko sura mai sujjada wannan ba daidai bane yace fa hadhihi khasatun min khawasi yawmil jumu'a wannan wani abu ne da yake banci ranar juma'a kadai so wannan sunna ne ya koyan wana na farko dai mu yi kokari mu san meye ma'anar suratul sajda din shafi uku ce kawai kadan bi ka san fassarar ta ga suratul insan hal ata ala al insan hinun min ad dari lam yakun shay'an madkura yi kokari kadan fahimci me ke ciki dan in ka zo karantawa ka rinka tunawa muna kira ga limamai su rinka bin sunna a cikin sallarsu da ibadarsu alaƙalli a masallacinka a ji dirin wannan sunna ɗin a ji kana karanta suratul sajada har ma musu haddace ta sun saba suratul insan har su haddace tsautsayi ya sa wani ya tambaye ka me yasa kake yi ya sha hadisai da ayoyi to amma kash akwai limaman da ba san wannan ba amma fa limamai ne Allah ƙara musu karama da matsayi da daraja saboda ba sunna ce a gabansu ba a dai zo abu ga sallah kawai wa minha daga cikin abubuwan da Allah yake banci ranar juma'a istibabu kasratu salati fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi ku yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam an so jama'a in juma'a ta zo ka yawaita yi wa annabi salati a duba a littafinka yawan yi wa annabi salati ranar juma'a ya fi yawa ya bayyana ya Allah ka azurta mu da bin wannan sunnar Allah ka sa mu rinka tunawa ranar juma'a mu ta yi wa annabin ka salaci wannan fa ita ce sunna din ahlus sunna bibiyar irin waɗannan ayyukan da aka ce annabi yana yi wannan shine sunna din ahlus sunna tatbiqus sunna ku yi tsaye wa annabi salati tunda ba ku yi na bid'a ba to ku yi na sunna kun hana su su yi na bid'a to kar kuma a gaba ku yi na sunna ba ma salatin kaza ba ma salatin kaza Allah sa albarka ba ku yi to na sunnar kuna yi shi sa wani in yayi da kyakkyawan niyya jahilcinsa da rashin sanin sa yasa aka dora shi aka bashi wani wanda yake ba na daidai din bane wallahi sai yafi ka samun lada kai din ka gane wannan abun bid'a ne ba kai ba shi kuma ya riki wannan bid'ar da kyakkyawan ne ya yake ya riki sharbin sa salati yake bil haƙi da gaskiya kana ganin sabatacce kai kuma ba kai na sunnar ba wallahi la'alla kai ka zama bataccen kai ma so anan nake jan hankalin mutane wallahi akwai mutane suna da rauni wajen ibada dan azumin nan litinin alhamis mutum ka yana da mugun sakaci ba yayi amma ya magana mu sunna ne mutum ya zauna haka kurin ya ta surute da banza har ya tashi bai yi wa annabi salati ba kuma ya magana a mu ahlus sunna ne amma shin ɗinka kana tafiya fa kafin ka je inda zaka je zaka yi wa annabi salati guda nawa bila adadin amma ba za ka yi ba annabi ya ce a rinka yawan karanta qur'ani yana gyara zuciya yana samun nutsuwa samun da nutsuwa ala bi dhikrillah tatma'innul qulub barkai akwai wasu za ga suna da ƙoƙarin zuwa karatu da majalisi amma ba su da ibada na filfili wallahi ba sa iya tashi su yi zikiri ba za ka yana zikiri ba amma iya surutu ga an zo masallaci karatu an kaure da surutu kafin malami ya zo iya hayaniya yiwu aina zikir ba zikiri ba salatin annabi babu karatun qur'ani hira kurum to kada abin ya zo ya zama muna kwalliyar waje muna kona kanmu ka yi wa kanka wata irin tarbiya wata ranka zauna kurin kai ta yi wa annabi salati ka ji a jikinka cewa kai yayi yau na yi wa manzon Allah salati wata ran bayan asubahi a masallacin ku kawai ka ce salatin annabi za ka yi ce har na ta fito misali wata ran a ofis ɗinka kana zaune ka samu lokaci ka yi ta salatin annabi ka share awa guda awa biyu awa uku wallahi tallahi bari in gaya maka akwai wanda yana kwana yana yi kana masa ganin shi batacce ne amma kwana yake yana yi wa annabi salati an zo maganar maulidi ibn jami'a yake cewa maganar maulidi din nan bayan yayi magana akan bid'a ne bata ne yace amma baya hukunci na gaba daya akwai jahilan cikin su wani tsabar kaunar Allah da san manzon Allah ta sa yake wannan maulidin shi kawai abin da ya dauka shi bai san wani abu banda wannan ba wannan maulidin shi ne ya riga ya sani kawai shi ne san annabi yace to Allah ya iya bashi lada akan niyyarsa ba wai akan aikin nasa ba so kada mutum ya taba tsammanin cewa fahimtar sunna nan mutum zai zauna ne baya ibada wala ba za ka yi labari ba kuma duk wanda ya fi ka yawan ibada billahi lazimin Allah yana karba to ya fi ka kusanci da Allah kuma aljanna sa fata fata ka kana ganin sa a duniya in har ka tabbatar gashi nan ya fi ka yawan ibada ya fi ka yawan kaza yawan kaza to ka tabbatar in an je kiyama fa in ba sa'a ba in dai ba wani aiki kake da shi koyi wanda ya fi nasa ba wallahi tallahi sai dai ka gan shi a dol a saman ka aljanna ma ko ka shiga aljanna sa ta fita ka wallahi saboda ya fi ka wahala a nan duniya ya fi ka kamewa wani yanzu yana iya zama a zama ɗaya sai zauna karanta izu goma ya shafa fatiha ya roƙi Allah ya tashi wani wallahi tallahi malam izu ɗaya baya iya karantawa ba zai iya takura kansa ya karanta izu ɗaya ba ka gwada ka gani wuridi za ka yi in ba ka yi da gaske ba wuridi in na ce wuridi wani abin da ka mai da shi haka kana yin sa ko yaushe ka ce kullum sai ka karanta izu biyu duk watan duniya za ka sauka wallahi shaidan ba lallai ne barka ba lalle ne barka ba amma ga can wani kuma kana ganin sa gardi ne duk kwana uku sai ya sauka amma ma magana ka ce ai gardi ne sai gardi ne shiga riga ka shiga aljanna wallahi kai kuma da ka gane abun ka same shi a seti kuma ba ka yi qur'anin ɗakin ka yayi kura jama'a ana so a yau ce wa annabi salati ranar juma'a Allah ya taimake mu mu samu dama ya kamata mu yi magana akan salatin annabi din nan kwarai da gaske falalarsa da nau'i nau'insa da amfaninsa abubuwan da suke buƙatar sharhi da bayani suna da yawa a nan me ma hikimar keɓance yau annabi salati ranar juma'a wa fi lailati kuma hadda ma daren li'anna kulla khairin kaji duk wani alkhairi nalathu ummatuhu fi dunya wal akhirah fa ala yadayhi duk wani alheri da al'ummarsa ta samu na duniya da lahira jama'a ku ji alheri dukiyarka alheri ne zaman lafiyarka alheri ne manyan gidajen da ka samu alheri ne shagonka a kasuwa alheri ne imanin da aka baka alheri ne musuluncin da aka baka alheri ne kaza kaza alheri ne to duk alherin da dan adam ya samu a duniya ta dalilin annabi Muhammadu ne ku ce sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam babu wani abu da muka samu a rayuwarmu ba ta dalilin annaba ba yanda Allah mai magana mai wannan magana wai ya ce wai makiyin annabi ne wai wai wannan wai su ibnu taymiya su ibnu qayyim wai wai ba ka san annabi an zalunce su ka faɗa kanka tsaye ka maimaita wa kowa duk alherin da mutum ya samu ta dalilin annabi ne amma sai annabin ya zo ya ce ka yi kaza ka yi kaza ta dalilin alherin da ka samu din ka ƙi ka yi ba za ka yi ba a hannunsa ne wa azamu karamatin tahsulu lahum yawmal jumu'ati mafi girman karama girmamawa ne fa da zai same ku ranar juma'a menene fa inna fihi ba'dhum ila manazilihim fil janna Allah Allah قل الله Allah. wai hikimar ita ce cikin girmamawa ce fa aka haɗa waɗannan ayyuka aka ce ranar juma'a za a yi saboda matsayin juma'a saboda darajar juma'a saboda alherin da manzon Allah ya kawo maka sallallahu alaihi wa sallama idan ka bi shi za ka samu gidan aljanna ne to ranar juma'a ne za a tashe ka a tura ka gidanka aljanna me yasa ba za ka yi wace wa annabi salati ranar juma'a ba tunda shi ne sababin shiganka gidan aljanna wallahi duk wani mutum cikin al'umma manzan Allah da ya shiga aljanna wallahi tallahi mala akwai kamashin annabi a kan shi wallahi sai da annabi ya taimake ka samu shiga aljanna kun gane alaƙar yau annabi salati ranar juma'a in kai musulmi ne na kwarai an gaya ma duk alherin da ya same ka annabi ne maka hanya ko ba ƙarshen dai alheri ka samu shiga aljanna ba to ranar juma'a ne za a ce ka shiga aljanna ma to shi wanda ya kama alherin sakamakon da za ka yi masa ashe kai mai salati ya samu ƙarin daraja a wajen Allah idan ba ku gane ba wa huwa yawmul mazidi lahum idza dakhaluha Allah ranar juma'a ita ce ranar da Allah yake daɗa ƙara wa mutane falala a gidan aljanna duk juma'a sai an samu wani bonus idan sun shiga aljanna duk ranar juma'a ne Allah ke daɗa ƙara darajar mutane ya ƙara musu alkhairai bayan abin da suka tarar a ciki shi yasa ake so tun da annabi ne ya maka sababin shiga aljanna to ka rinka yi masa salati ranar juma'a kai bayi suna kusantar Allah Allah yana matso da su kusa da shi ranar juma'a ne duk juma'a zai ce a matso da bayinsa kusa da shi shine gashi a gaban wa qurbuhum min rabbihim yawmal qiyamati ranar juma'a ne yace wa sabaquhum ila ziyadati bihasbi qurbihim min al-imam yawmal jumu'ati dala ka ji dala ka ji gaggawan da suke yi su samu wannan ƙari ranar tashi alkiyama ko to ana kwatanta shi da gaggawan da kuke yi kuna zama kusa da liman ranar juma'a wanda ya zo juma'a da wuri-wuri yana kusa da liman to kamar yana ƙara kusantar da kansa ne Allah ya ƙara masa wannan alherin ranar juma'a nan so ake a ce maka albishirin masu zuwa sallar juma'a da wuri ba kuma masu sa a kama musu wuri ba ba yawwa da zai shigo ba sai bayan sha biyu da rabi ko bayan sha biyu amma yana tsawon gaba ba da kai ake ba dan ciwa-ciwa ka zo da wuri kana tashi daga aiki kayi wankanka da juma'a kawai ka tafi masallaci in baka da wani aiki na larura da za a sa ido a kanka wallahi abin da ya fi maka kyau wallahi ina sha'awar wannan malin da ba don Allah ya jarrabe ni ba da nauyi a kaina wallahi ina sha'awar a ce na yi wanka ranar juma'a in ganni a sahun gaba ina zaune ranar juma'a liman ya zo a gabana duk wanda zai zo a gabana wannan babu alherin da ya fi wannan malam a ce duk juma'ar duniya Allah ya ce muke kana san mako ka je masallaci akwai ɗaiɗaikun da bayan Allah da ya zaɓa wallahi wani tun asuba malam yake wanka tun tuntunin ya shirya za ta yi sallah ya tsanan gurin ya tafi masallacinsu in ma bacci ne zai kama shi da gyangyaɗi sai dai i kama shi yana masallacin wannan mutumin wallahi ba zai tashi a banza ba kwata-kwata ba za ka haɗa shi da wanda sai an fara kudu ba yake zuwa ba kwata-kwata ba za ka kwatanta shi da wanda sai an yi ruku'in farko ba Allahu akbar ya zo ba to ko a aljanna ne wannan din yafi wallahi kuma lokaci ne kai wata ran wallahi ba za ka samu damar yi ba wata ran tsufa ma zai hana kama ba za ka iya samun sahun gaban ba gajiya da nauyi da matsaloli kana ji kana gani da kyar za ka fusgi kanka ma ka zo sallar wataƙila Allah jarabe ka da wani aiki wanda dole ne sai ka kula shi wataƙila ya dora maka wani nauyi na shugabanci ba za ka yi samun wannan falalar ba wataƙila ya dora maka wata harka ta neman abincinka ka zama mashgul kullum in ka je kasuwa ba ka zama amma kana samun kuɗi wannan rashin hutawan bai dame ka ba saboda ana shigarwa ana zuba ai ba hutu wallahi ana cikin wahala ba hutu amma gobe da asuba zai kama hanya tafi wannan bai dame shi ba in kaga yana neman hutu akan ibada ne to wata rana Allah zai jarbe ka baka samu wannan ba sai ka tuna da ai lokacin da kake da lokaci kayi shi sa annabi ce ihtanim khamsan qabla khamsin mahallu shahid faraghaka qabla shughulika lokacin da ka samu faragha ka yi amfani da ita kafin shiguli ya kama ka wa tamkirihim ilaiha ibn qayyim yace da kuma yin sammako zuwa juma'a wa min hal ittisalu fi yawmiha da yin wanka a ranar juma'a juma'a ta cancanta sai an mata wanka wa huwa amrun mu'akkadun jiddan umarni ne da an karfafe shi kwarai wa wujubuha aqwa min wujubi wa wujubuhu aqwa min wujubi alwudu'i min masjid zakar wajibcin ayi wankan juma'a in za a je masallaci ya fi wajibcin a je a sake alwala dan an shafi azzakari ya fi wajibcin a je a sake alwala wal ru'af in an yi in an yi haɓo wal kai'u wajibcin ayi wanka a je juma'a ya fi wajibcin yin alwala dan an yi amai wa wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al-akhir kai wajibcin ayi wankan juma'a yafi wajibcin ayi wa annabi salati a tahiyar karshe duka waɗannan ana bukata dai kai su so ake kai wanka ka fesa turare ka saka farin kaya inda hali ka yi asuwaki kai kokarin samun sahun gaba kai ta karatun qur'ani kai ta sallah halli ban yanzu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe Allah ka yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh